الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذرنا بهذا المادر والتعرف بنذر تفلنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والhamdu lillahi rabbil alamin alhamdulillah muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu wannan zama mai albarka don ci gaba da karatun littafin Allah mai albarka tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta litini uku watan ramadan wanda dai da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu wancan kuma uku ga watan ramadana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi a mun kwana akan wannan ayan qul fadlillahi bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ka gaya musu ya rasulullah da falalan Allah da ramar Allah tabaraka wa ta'ala wato falalan Allah da ramar Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ne za su yi farin ciki shi fi alkhairi akan abin da suke tarawa kan wannan ayar muka kwana za mu tashi kul ara'aytum ma anzalallahu wato ka gaya musu ku bani labari kuna ganin ma kalagal lakum min min rizqin abunda Allah tabaraka wa ta'ala halitta muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halalan kuka sanya a cikin abunda Allah ya halasta muku wato abunda Allah ya halitta muku kuka sanya wani abu kuma da shi haramun abunda yake so ku haramta shi ko haramta abunda yake so ku halasta kuka halasta kamar menene kalbahirati wasa'iba kaman bahira da sa'iba wasu raƙuma ne da laraba suke ainihin sanya su ce wannan raƙuma na gumaka ne wato sai a haramta yuharrimuna zuhuruha sai su haramta ainihin bayan su ya zamanto ba za a hau bayan raƙumi ba sannan wato ba za a ɗora masa kaya ba ainihin naman sama a haramta 'ya'yansu abinda suka haifa shi ma haramun ne duka su zabi waɗannan raƙuma ce waɗannan raƙuma na gumaka ne suna kiranta bahira ko sa'iba wannan shi ma nau'i na raƙumi wala maita ko kuma mushe maitata wato maita mushe shi kuma sai ce masa halal ne sai su halasta mushe ba za su ainihin wato haramtu da abin da Allah tabaraka ta'ala haramta na amfani da mushe ba sai ci gaba da amfani wato da mushe din Allah tabaraka ta'ala ya ce to قل الله أذن لكم أي الله أذن لكم في ذلك التحريم والتهليل كتنبيس يا رسول الله شن الله أذن لكم الله أذن لكم شن الله ne ya muku izini wato wurin haramta waɗannan abubuwa na ainihin bahira da sa'iba ko kuma Allah ne halasta muku mushe la Allah tabaraka wa ta'ala bai halasta gumaka ba kuma Allah tabaraka wa bai halasta mushe ba sannan Allah bai haramta bahira da sa'iba ba am alallahi am alallahi taftarun ko dai kuna kago ƙarya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala bal takzibuna Allah tabaraka wa ta'ala wato kuna ƙarya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce la taqul liman tasbihu al-sinatu kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhiba innal ladzina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun kada ku faɗi a duk abin da harcen su harcen ku ya raya muku ku siffanta ku ce wannan halal ne wannan haram ne saboda ku ainihin kirkiri ƙarya ku dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke kirkiran ƙarya su dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala la yuflihuna ba za su rabauta ba a gobe lahira ba za su shiga ainihin rabo samun arziki na lahira ba saboda ainihin sun kagowa ƙarya sun dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala na
إن الله غفور على الناس ولكن
Allah tabaraka wa ta'ala cewa mazin lizin yaftarun Allah ila kaziba me suke zato ne wanda suke kago ƙarya su dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala bal takzibuna Allah tabaraka wa ta'ala a suna ƙarya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala to me zaton su wa mazan lalazi na yafirin layar kaziba me zaton waɗannan da suke ainihin ai shai'u zannuhum bi me suke zato ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan da suke ainihin kagowa Allah tabaraka wa ta'ala me zaton su yawmal qiyamati ran da suka gamu da Allah ran tashin kiyama ayu hasabuna annahu ayahsabuna annahum annahu la yu'aqibuhum ayahsabuna annahu la yu'aqibuhum suna zaton Allah tabaraka wa ta'ala suna tsammanin Allah ba zai musu azaba bane a'a bal yu'aqibuhum Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai musu azaba saboda ainihin kirkiro ƙarya da suke su danganawa halran Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah la zu fadlin 'ala nasi Allah tabaaraka wa ta'ala mai tsanani mai ainihin falala ne ga mutane bi mahalihim Allah yana ainihin jinkirta musu azaba sai sun gamu ga Allah tabaaraka wa ta'ala tashin kiyama wal in'ami alaihim Allah yana musu ni'imomi mabambanta suna tarayya da shi wa yad'una lahu niddan suna ainihin kirawa Allah kine wa wa huwa yarzuquhum alhali Allah tabaraka taala shi yake azurta su shi yake musu dukkan nimomi amma suna danganta masa gida tabaraka wa ta'ala kuma ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabarin haka tabaraka wa ta'ala to saboda haka wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to me suke tsammani idan sun gamu da Allah walakinna aktsarahum la yashkurun sai dai mafi yawan su ba sa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala suna wa Allah tabaraka wa ta'ala tarayya wato ba sa godiya na shukuru kamar yadda ya gabata imal walada da shukuru ga lillahi bari shukuru ana so mutane su yi aiki na godiya kadan ne daga cikin bayi masu godiya wato su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala su yi ibada da yake nuna cewa sun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da suke ainihin aikatawa ba sa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba sa aiki da yake nuna cewa sun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala walakin aksar nas la yalamun wato la yashkurun ire mafi yawan mutane walakin aksaruhum la yashkurun ire mafi yawan su ba sa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba sa aiki da yake nuna cewa sun yi shukuru wa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala bayan falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu na وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كتاب
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa mata kunu ya Muhammad fi shanin ay amrin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ka kasance cikin wani lamari ba wa ma tatalu minhu yayi min shanin abillah ba za ka karanta min qur'anin wani alƙur'ani an zalnahun ilaika ƙur'anin da muka saukar maka wala ta'amaluna wato wala ta'amaluna a khadabahu wa ummatu anan Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummansa wato wa ma ta'amaluna wala ta wala ta'amaluna ay min amalin ba wani aikin da za ku aikata illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance muna shaida Allah tabaraka wataala na rukuba wato rukaban Allah yana tsaye yana kallon abin da mutane suke aikatawa istufiduna ay ta'khuduna fihi al'amal lokacin da kuke aikata wannan aiki wa ma ya'zubu an rabbik min mithqali dharratin wato ba abun da zai buya ba ya gibu an rabbik ba abun da zai buya wa Allah ubangijinka ko da gurgudon kwayan zarra ne wazinu zarrati asgaru namla wato ainihin mafi kankantan tururuwa ko fari- ainihin farin kiyashi ko misalin wannan ba abin da zai buya a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai buya ba fil ardi a ƙasa ne a wala fi sama ko kuma a sama wala asgaru min zalim ko abin da yafi ƙwayan zarra ma kankanta a wala akbaru ko kuma abin da yafi akbara ko abin da yafi shi girma in illa fi kitabil mubin sai dai yana cikin littafi mabayyani al-abdu idza lam yajid muqam al-maraqabati al-ulya allazi huwa an ta'budu allaha ka annaka tarahu wato al-abdu idan a idza lam yajid maqamu muraqaba bawa idan bai samu ma- makami na muraqaba ba mukamin muraqaba madaukakiya shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa tilka hiya al-muraqaba wato ka bautawa Allah kamar kana ganin sa shine muraqaba shiddatul hudurul qalbi ma Allah tabaaraka wa ta'ala shine tsananin halartowan zuciya ga lamarin Allah tabaaraka wa ta'ala wato mutum ya zamanto zuciyarsa kullum Allah ne yake cikin sa ka annal abdu ya abda yarahu kai ka ce shi wannan bawa yana ganin halaran Allah tabaraka wa ta'ala in lam yajid hadha yajid muraqabatu sughra idan kuma mutum bai samu wannan ba to zai samu karamar muraqaba ya karamar muraqaba take iya amaluhu bi ila ilmuhu bi ila illahi tabaraka wa ta'ala ala kulliyati al-abdi shine mutum ya san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana zinkaya akan dukkan kulliyarsa dukkan abin da yake aikatawa da'iman ya sani Allah tabaraka wa ta'ala yana tsinkaya gare shi a kowane hali la yakfa minhu shay'un ba wani abu da yake fakuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan haza maq- ah, haza maqamun fil muraqaba aidan wannan shi ma wani matsayi ne a cikin maqamin muraqaba wa hadhihi aya wannan aya li alil muraqaba aya ce da take maganan alil muraqaba ma takunu fi shan ma tullu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan har zuwa ƙarshen aya yace wannan ayan aya ce na ainihin allul muraqaba wanda suka samu mumarifa wato a cikin ainihin magamil insani suka samu matakai guda uku suka samu mushahada suka samu muraqaba sannan suka samu ma'arifa to wanda ya samu wannan manista hadara haza duk wanda ya samu wannan imtasala amrullahi tabaraka wa ta'ala zai misalta bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wastanaba nawahihi zai nisanci kuma duk abin da Allah ya hana fa innal insan idza qadara an ya'mal al fahisha domin idza qaddara an ya'mal annahu ya'mal al fahisha idan mutum ya kaddara a cikin zuciyarsa zai aikata wani alfasha wa qaddara anna akbar man ya'rifu min al kubara'i baladi mutsalin alayhi la budda an yanzajira idan kuma ya san cewa ɗaya daga cikin mutane masu girma a garinsu wanda yake ji da shi wanda yake jin nauyinsa zai gan shi lokacin da yake aikata wannan alfasha to lallai zai tsawatu ba zai aikata wannan alfashan ba to cewa duk wanda ya kaddara haka ba zai aikata alfashan ba to fa idza qaddara al-kabirul muta'ali muttarin alayhi fa zalika azjaru lahu idan to ya kaddara cewa al-kabirul muta'ali shine Allah tabaraka wa ta'ala yana tsinkaya dukkan lamarinsa dukkan ayyukansa Allah yana tsinkaya to zai fi kiyayewa zai fi tsawatuwa akan lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai saba wa Allah ba saboda yana ganin ai Allah yana tsinkaya akan aikinsa Allah yana ganinsa in dai zai ji nauyin wani babban mutum a anguwansu wanda idan yana kusa da shi ba zai saba wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan babban mutum na anguwansu da yake ji nauyinsa yana ganinsa ba zai saba wa Allah ba to ya kudurta Allah ne tabaraka wa ta'ala yake ganinsa to nan kan zai fi ainihin kiyaye saba wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ne ɗaya daga cikin magabata almajirin sai zai same shi wani sheikh da ya same shi yace ai kullum yana qiyamul layli yana ainihin saukan alqur'ani ya fara daga bakara har zuwa nasi a dare daya a nafila raka'a biyu sai ya sake qur'ani malamin nasi shehin nasa ya tambayi wannan muridi har kake yi kullum yace kwarai kuwa yace to gobe idan ka zo zaka yi wannan sallah ka kira ni shikenan washe gare zai yi wannan sallah sai wa shehinsa magana shehin sai alwala zai kishin gida sai ya fara sallah da ya fara sallah jin shehinsa yana ji yana tare da shi yana jin wannan karatun nasa to zai kokari ba zai kuskure ba zai nemo kalkala zai yi ja zai yi kaza da kyar yayi izo talatin gari ya ba shehin shi yana bacci ma sai tambaye shi ya aka yi yace lallai an samu talatin da kyar yace to ya aka yi da kuma yake samun ainihin qur'ani gaba ɗaya kuma talatin to gobe ka kaddara wato ainihin sayyidina rasulullah sallam da aka saukar wannan alqur'ani ko kuma malaika jibril da ya kawo wannan alqur'ani shi yake jin ka gashi nan yana tare da kai yana jin ka nan kan da kyar yayi izu sha biyar washe gare ta ya kaddara manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka saukar wa qur'anin yana tare da kai yana jin ka to nan kan da kyar ya samu wato izu biyar ya karanta a wannan dare washe gari sai shehin sai ce kaddara rabbul izzati Allah mai qur'anin gaba daya shi yake jin ka to nan kan da ya tashi da ya ga ya fara alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmin yanzu iyyaka na'budu wa iyyaka sai fashe da kuka saboda ya zo yana mu ainihin iyyaka da kaful mukhadaba ga shi ga Allah Allah yana sararin sa to sai ainihin jazba sai ta dabe sai fashe da kuka haka ya wayi gari bai iya karanta fatiha ba saboda ya yi isatin cewa Allah tabaraka ta'ala tare da shi ya samu wannan muraqaba kenan Allah tabaraka ta'ala tare da shi to ya samu mushahada cewa gashi ga Allah tabaraka ta'ala to haka dan adam idan ya kai wannan matsayi na ainihin mushahada ko kuma ya kasa ya kai matsayin muraqaba ba zai iya saba wa Allah tabaraka ta'ala ba idan muraqaba ne zai ga Allah yana kallon sa idan mushahada ne zai ga gashi ga Allah a gabansa ba zai saba wa Allah tabaraka ta'ala ba to saboda haka ake so mumini ya kai wannan matsayi wani bawan Allah daga cikin kanat imra'atun min salihin ita ya kasance wata mata daga cikin mutanen kirki na gargare a taha rajul su'in wani mutum daga cikin mutanen banza ya zo wurinta da ya zo wurinta yurabiduha annasiha yana neman su yi lalata da ita da ya neme ta qala wata takalqul abwaaba kullan sai ta ce masa ba za ta yadda su yi ainihin alfasha ba sai ta kulle dukkan kofofi ya zamanto ba wata kofa da ta saura wanda zai tabbatar a gansu suna alfasha sai ce ai hatta la ya rana ahadin yace har ba wanda zai iya ganin mu fa qama rajulu gallaga jami'a al-abwab sai wannan mutum ya tashi ya kulle dukkan kofofi wata ilaiha sai zo ya matso ta kala sai tace bakiya baba ne tace ai saura kofa guda biyu idan ba kulle waɗannan kofofi guda biyu ba ba da za in yadda da kai kala ainahuma gallaktu jami'al abwab sai ta tambaye ya tambaye ta ina waɗannan ƙofofi suke ai dukkan ƙofofi ne na kulle su qalat sai ta ce la ba kulle ba baqiya babun bainana wa bainal la tabaraka wa ta'ala wa babun baini wa bainak fa in fa'alna hadhihi al-masi ana usha ana shahadtuka alaiha wa anta shahadtani alaiha wallahu tabaraka wa ta'ala shahidun yace ai saura kofa tsakanin kofan da ke tsakanin ni da kai da kuma kofa da ke tsakanin da tsakanin mu da Allah idan ka aikata wannan alfasha ni zan shaida kanka cewa kayi zina kayi alfasha ran tashin kiyama kai ma za ka yi shaida ka ganni kayi alfasha da ni ka ganni ina wannan alfasha sannan Allah tabaraka taala shi ma yana ganin mu to zai ka toshe waɗannan kofofi guda biyu ni kar in ga kana aikata alfasha kai ma kar ga ina aikata alfasha sannan kar Allah ma ya gan mu idan ka toshe wannan kofofi mai sauki ne sai ka aikata abin da yake son aikatawa sai ta ai wa hadha wato kallan tafala shay'an kafin ka aikata komai sai ka rufe wannan kofofi hadha ma yumkin sai ta ce he ce mata ai wannan kan ba zai yiwu ba bayan da za a yi a toshe wannan kofofi ce to kuma bayan da za a yi lalata kenan tunda akwai wannan kofofi ba a rufe su ba to ta samu matsayin muraqaba kenan duk inda mutum ya shiga ya zama to inna allaha mai inna allaha qadirun alayya duk inda kake ka tabbatar da Allah na tare da kai Allah kuma yana da iko da kai duk abin da yake ciki Allah na da iko da kai kuma Allah yana bilayi yana kallon ka kan abin da kake aikatawa to saboda haka kowa in ya samu wannan matsayi na muraqaba da mushahada idan ma mutum bai samu mushahada ba cewa duk inda yake yana ainihin shuhudi na Allah tabaraka wa ta'ala to idan ya samu muraqaba shikenan ya huta duk inda yake Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi inna Allah kana alaikum raqiba Allah tabaraka wa ta'ala muraqaba dukan ayyukan mutane yana dubawa yana kuma rubutawa tabaraka wa ta'ala na
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah tabaraka wataala ya ce to wanda suka samu irin wancan matsayi na muraqaba fa ba bayin Allah bane fararen hula waliyan Allah ne tabaraka wataala wanda Allah ya jibinci lamarin su ko suka zibinci lamarin Allah tabaraka wataala Allah ya ce to guji ku saurara in ala ta zo tana nufin tambayi ne kamar za a yi shela ne ya ku jama'a ku kasa kunnen ku ji shine ma'anan ala Allah ce to mutane ku kasa kunnen ku ji wato ala inna awliya Allah ku ji ku saurara ku sani waliyan Allah tabaraka wa ta'ala la khawfun alaihim wala hum yazanun ba tsoro gare su abin da za su tarar a lahira ba sa tsoro wala hum yazanun sannan ba sa bakin ciki fil akhirah a gobe lahira ba sa bakin cikin abin da za su tarar a lahira wato abin da za su bari a duniya ba sa ainihin tunani ba sa bakin ciki akan abin da za su bari wani hali zai shiga sun tabbatar Allah na nan sannan ba za su ji tsoro ba da za su tarar a lahira fil akhirati awliya Allah la khawfun alaihim ay a lahira waliyan Allah ba su da tsoro gare su al kawfi ma yatawaqqa fil mustaqbal tsoron abin da zai faru a gaba bayan mutuwa da abin da zai faru a tashin kiyama da abin da zai faru a kabari duk ba sa da wannan tsoro wal huznu fi ma mada kannan ba sa bakin ciki akan abin da ya wuce idan an ce auliya auliya Allah ko auliya ullahi wato jam'i ne na waliyi idan an ce waliyi min alwilaya wa huwa al-izzu wan nasru shine izzu daukaka da kuma samun nasara wato sun mu bi zalika li'annahum mansuruna billah an ambace su da wannan suna ne saboda suna samun taimako ga Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'izzu wal mu'izzuna bihi suna samun girma da halaran Allah tabaraka wa ta'ala suna samun ɗaukaka da Allah tabaraka ta'ala wato la yadma'una fi shay'in siwa al-qurbi minhu ba sa tsammanin komai in ba samun neman kusanci da Allah tabaraka ta'ala ba wal waliyu ay ala wazni fa'il bi ma'ana fa'il in an ce waliyu akan wazanin fa'il ma'anansa fa'il wato idan ka dauke shi akan ma'anan fa'il wato ai mutawalli dimmatu rabbihi bi kulli ma amkanahu wanda yake lizimtan lamarin ubangijinsa a dukkan iya wato iya iyawansa zai ba da himmansa gaba ɗaya a kan lamarin Allah. To wannan shi ne wali bi ruhihi wa jismihi wa duniyahu zai ba da ruhinsa, zai ba da jisminsa, zai ba da duniyansa duka don neman zatin Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah. Idan mutum ya kai wannan matsayi wanda zai iya ba da dukkan jikinsa da ruhinsa da dukkan lamarinsa wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne waliyi. Sannan wannan ma'ana ta walittaka yakan zo da ma'anar wato maf'uli zai zo da manan bayan fa'ili zai zo da manan maf'uli ai tawallallahu ikramahu wa adayahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jibinci girmama shi Allah ya jibinci bashi dukkan haske da nafahatu duka Allah ya bashi falan wato falan yakilluhu li shay'in siwahu Allah bai kyale shi ga wani sa ba tabaraka wa ta'ala dukkan lamarin sa yana wurin Allah fa haisu tawalla ala khidmati maulahu tawallallahu khidmatahu yayin da ya jibinci hidimar Allah tabaraka ta'ala shi ma Allah sai ya lizimta wato a gidimta masa a hidimta masa a cikin hadisi ya duniya man khadamani faqdamihi a hadisi wato ya zo cewa yake duniya duk wanda yi wa Allah hidima ke ma ki masa hidima duk wanda yi wa Allah tabaraka ta'ala hidima to duniya a lizimta mata wanda zai zama cikin duniya yayi wa shi wannan bawan Allah hidima saboda ya hidimta wa Allah tabaraka wa ta'ala al'amarin waliyi Allah tabaraka wa ta'ala ce man taqarraba bi man man taqarraba minni shibran qarrabtu minhu zira'an duk wanda ya ainihin ya kusance ni gurgudun taƙa, ni kuma zan kusance shi gurgudun zira'i man taqarraba ni zira'an taqarrabtu minhu ba'an duk wanda ya kusance Allah tabaraka wa ta'ala da zira'i to Allah kuma zai kusance shi ba'an ba'i guda wato gaba guda Allah zai kusance shi saboda ya kusanci Allah wa ma tani yamshi a taito harwala duk wanda ya zo wa Allah tabaraka wa ta'ala yana tafiya Allah kuma zai zo masa da sauri saboda ya nemi kusancin Allah tabaraka wa ta'ala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda waɗannan su ne waliyai wa alamatul waliyu kama fil hadith alaman waliyu kuma kaman yadda ya zo a hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye ne waliyai ya ake gane waliyi sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace humul ladzina idza ru'u zikrallah waliyai sune waɗanda da zaran an gansu sai a tuna Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zama duk lokacin da ganshi za a tuna Allah to shikenan wannan shine waliyi wa sabu zalika zuhuru anwarul ma'rifa alqa'ina fi qulubihim abinda zai sa in an gansu a tuna Allah bayyanan haske na ma'rifa wanda yake cikin zukatansu sai bayyana ala zawahirihim sai bayyana a zahirinsu abin da yake cikin zuciyarsu na marifa da hasken marifa sai bayyana a jikinsu wa kana garinsu sai ka tuna Allah tabaraka wa ta'ala sai ka fara ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne sirrin fadin Allah tabaraka wa ta'ala simahum fi wujuhihim min asari sujud za ga alamunsu a fiskokinsu na alaman sujjada saboda ainihin sulzinci lamarin Allah tabaraka wa ta'ala sannan Abubakar Lasami yana cewa auliya Allahi humul ladzina tawalla Allahu hidayatahum waliyan Allah su ne waɗanda Allah ya jibinci shiryar da su wa tawallar qiyama bi haqqil ubudiyya su kuma suka lizimci suka jibinci tsayawa da haƙƙin ubudiyya na Allah tabaraka wata'ala su tun ma suna matsayin ubudiyya sun zamu jibintan Allah tabaraka wata'ala saboda ita ibada tana da mataki guda uku akwai matakin farko shine matakin iyaka na abudu wato matakin ibada kenan daga nan mutum zai wuce iyaka nasta'in zai je matakin ubudiyya daga nan idan mutum ya wuce nan sai je ubuda shine ihina bai gan shi ba ma bai ga ibadan bai ga wanda zai wa ibadan kawai idina Allah ka shirya da mu kan ba mu shiryu ba ma bare cewa muka cewa mun yi ibada har mun yi kai wani matsayin da za mu yi ainihin za mu ga wannan ibada to saboda haka daga matsayin ubudiyya za su samu ainihin jibintan Allah tabaraka wa ta'ala kafin ma su je matsayin ubuda kurewan matsayin na ibada kenan da ake yi wa Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan su ne wanda ainihin ake kiran su waliyi shine mutum da ya kai qurbu wan nasru ya kai kusanci da samun taimakon wa nusratullahi tabaraka wa ta'ala ya samu taimakon Allah tabaraka wa ta'ala فولي الله هو الذي يتقرب الى الله بكل ما افترض عليه waliyin Allah shine wanda yake kusantan Allah da duk abin da Allah ya farlanta masa yana aikata wannan aikin wato ya kunu mushtagilan billahi mustaqriq alqalbi fi anwaril ma'rifa zai kasance ya shagala ne da Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah gairu da gairiyatu duk ba sa damun sa ba su ne a gabansa ba halran Allah ne tabaraka wa ta'ala zuciyarsa za ta nitse a cikin haske nan ma'rifa na sanin jalalan Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ga da la'ira kudrati idan ya gani duk abin da ya gani zai ringa ganin dalilai na kuduran Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya ji yana jin ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala ba jin abin da kuke faɗa yake na surutu ba a yana jin ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala a cikin sa wa idza na daga na daga bi sana'in Allah tabaraka wa ta'ala idan zai magana ma zai magana ne da yabon Allah tabaraka wa ta'ala idan zai motsi zai motsi ne cikin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala idan zai yi ƙoƙarin ishtihadi zai yi ishtihadi ne cikin abin da zai kusanta shi da halaran Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya zama haka la yaftaru an zikrillah kuma bayya yankewa ga barin ambaton Allah dama shi zikrullahi shi zai ja mutum zuwa ga wato waltaka to harfin sabatta yankewa zuwa ga ainihin wato ainihin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya daga cikin magabata yana cewa hablun wasalna bi ilallahi la natruku igiya wannan igiyan da ita muka sadu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ba za mu rabu da wannan igiya ba to carbi da shine suka sadu zuwa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala ce ba zai dai rabu da wannan igiya da ita ne suka sadu zuwa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala a ce sun yasar da wannan igiya sun rabu da ita to saboda haka zai zamanto dukkan lamarinsa ya ba wa Allah ne tabaraka wa ta'ala ya jibinci lamarin Allah tabaraka wa ta'ala bayya gani ainihin a zuciyarsa gani na zuciya wurin Allah tabaraka ta bayya ganin sa fa hazihi sifatu awliya Allah wadannan sune sifofin waliyan Allah fa idza kana al-abdu kadhalika kana lillahi wali kana Allah waliyahu idan bawa ya zama to irin haka to Allah ya zama waliyin sa Allah ya zama mataimakon sa mai taimakon sa kamar yadda Allah ya faɗa Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine waliyi majibincin wanda suka wanda suke mu'minai wato ibnu malik al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace sun kasance wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yukhbiruhum al anbiya wa shuhada a bi qurbihim fi maq'adihim min Allah yawm al qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu bayi waɗannan bayin ba annabawa bane ba shahidai bane amma da annabawa da shahidai duk suna suna burin samun ina ma su samu irin wannan matsayin nasu saboda irin abin da Allah ya ba su ran tashin kiyama da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin faɗi wannan magana sai wani daga cikin arabiyun fin nahiyatil qawm wani balarabin ƙauye cikin wanda suke zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke tambaya manzo Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan balarabe jasa ala rabbatayhi sai ya gurfana akan gwiwoyinsa sai ke tambayan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah haddisna anhum man hum ya rasulullah ka gaya mana waɗannan mutane kan wanda annabawa suke gibda suke burin ina ma su samu irin wannan abin da Allah ya ba su shahidai suke burin ina ma Allah ya ba su irin abin da ya ba waɗannan mutane da shi kiyama su waye ne waɗannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga murmushi a fiskansa ya ji daɗin wannan tambaya da aka tambaye su akan waɗannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum ibadallahi ibadun min buldani shatta su wasu bayin Allah ne bayin Allah ne daga garruka mabambanta lam yakun bainahum arhamun yatawasalun ba su da wani dangantaka na zumunci ba wani alaka ta jini ta dangantaka da ta hada su amma suna saduwa tsakanin su ne saboda Allah wala duniya ta bazalun ba da duniya da ke tsakanin su da suke raba wannan duniya tsakanin su amma mutane ne ya tahabbu na bi ruhillahi suna soyayyan junansu ne saboda ruhin Allah tabaraka wa ta'ala zatin Allah tabaraka wa ta'ala yaji Allah fi wujihihim nuran Allah zai sanya wani irin haske a fiskokinsu kana ganin wanda ke dauke da wannan haske zaka gane cewa wannan bawan Allah zababbe ne a cikin bayin Allah Allah ya sa musu haske a cikin ainihin wato fiskokinsu wajal ah, wajalhum mana wajal lahum manabir min lu'lain Allah zai sanya musu mimbari na lu'lu'i ran tashin kiyama idan ya sanya musu wannan ainihin mimbari a yafza'un nas wala yafza'un ran tashin kiyama saboda halin da ake ciki harin alkiyama da wahala da ake ciki ran tashin kiyama dukkan mutane za su yi bakin ciki za su shiga razana amma waɗannan mutane ba za su razana ba ba sa cikin kowane irin bakin ciki ba sa cikin kowane irin nau'i na razana saboda abun matsayinsu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kafin nasu wala ya kafun mutane za su shiga tsoro amma su kam ba za su ji tsoro ba saboda matsayinsu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala zaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wato ya siffantawa ainihin sahabbai waɗannan mutane waɗannan yace su ne ainihin ainihin masoya Allah waliyan Allah tabaraka wataala Allah zai gaya mana an take gaba su ne waɗannan mutane allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani kuma sun kasance suna tsoron Allah tabaraka wataala ayattaquna Allah bi imtithali amrihi wa nahyi suna tsoron Allah tabaraka wataala wurin misalta umurnin Allah tabaraka wataala da kuma hanuwa da abinda Allah tabaraka wataala ya hana
والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗannan waliyai dai ana cikin maganan su lahum bushra fi hayatid duniya suna da ainihin bishara da suke samu a cikin rayuwar duniya tun suna duniya Allah yake musu albishirori saboda sun rike Allah sun rike tsoron Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo fassara wannan hadisi wato wannan aya sai ya fassara shi da hadisin da Imam Hakim ya inganta cewa lahum bushra bi ru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw tura lahu suna da ainihin bishara da ainihin mafarki nagari da za su yi mafarki salihi wanda su za su yi wannan mafarkin ko kuma wani bawan Allah ya musu mafarki suna cikin wani irin ni'ima suna cikin alkhairi waɗannan su ne waliyai wa fil akhirati bil janna was sawab a lahira kuma suna da samun aljanna da samun lada mai girma wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kunta kuma la tabdila li kalimatillah babu canji a cikin kalmar Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ay la لا خلاف لمواعيده أي لا خلف لمواعيد- لمواعيده باب سا- باب سابع وباب ورور القورين الله تبارك وتعالى الله يا رجا ربوتا wannan shine alƙawarin sa zalikal maskuru wannan abun da aka ambata huwa alfawzul azim shine rabo samun babban rabo mai girma zikir auliya Allah tabaraka wa ta'ala an ambaci waliyan Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah laysa lahu qaraba wa laysa lahu jinsun Allah tabaraka wa ta'ala fa bai da dangi wana ce wane kaza dangin Allah ne tabaraka ta'ala ba ko wane kaza dangin Allah ne ko yaren Allah ne tabaraka ta'ala Allah bai da wannan sannan walaysa lahu wadanun Allah bai da kasa bere ka zo kana alfari ka ce Allah ma dan kasar mu ne a'a Allah bai da kasa bai da yare bere ka ce Allah ma yaren mu ne walakin lahu awliya sai dai Allah yana da waliyai bai da dangi bai da kasa amma yana da waliyai awliya Allah tabaraka ta'ala al-muttaquna fakat waliyan Allah kuma ba wasu bane a bayin Allah ne masu tsoron Allah kadai idan ka zama mai tsoron Allah shikenan kana cikin waliyan Allah kuma bayin Allah ne da Allah tabaraka taala ya boye su a cikin bayi saboda mutum kowane mumini ka girmama shi Allah ya boye su a ciki ne saboda kar a walakanta mumini ɗaya daga cikin magabata Sheikh Muhammadu Bakir wata rana an yi sallah da aka yi sallah sai juya yana miƙa mutane hannu duk wanda ya gani ya miƙa masa hannu to a gefen sa akwai wani mutum ya yi shiga na manyan kaya ya miƙa masa hannu yana girmama shi to a gefe akwai wani kuma yana irin cikin wani irin tufa da ya koma baya sai ya ga sai ya juyo bai miƙa masa hannu ba yana ganin wannan kan ba kowa bane to bayan ya juyo sai ya ji nadama a cikin ransa cewa ya yi nadama sai ya aka yi bai miƙa wannan hannu ba sai je miƙa masa hannu da girmamawa yana miƙa masa hannu da ke shi bawan Allah ne waliyi shi Muhammadu Bakir sai ya ga haske na walittaka a goshin wannan bawan Allah sai ji kamshi na almiski tare da shi sai ke tambayansa ni kam ka shafa turaren almiski ne sai ce ai bai taba amfani da miski ba to diga nan sai ya gane cewa wannan yana cikin bayan Allah wanda Allah tabaraka taala ya koye su a cikin mutane saboda a girmama dukkan mutane ita to diga nan bai sake ganin wani kowane irin fita yayi da shi wato ya ce ya raina shi dukkan mutane yana girmama su zahiran wa badina yace at-taqwa imtisalul amri wa ijtinabun nahi bi ittisar shi kuma tsoron Allah ta gaice shine duk abin da Allah ya ce ayi ka aikata duk abin da Allah ya hana ka hanu a zahiri da baɗini fa ala hadha awliya Allah ala qismaini yace to akan wannan waliyan Allah sun kasu kashi biyu akwai awliya Allah bi wilati sugura akwai waliyan Allah da suka samu wilaya karamar walittaka waɗannan waliyai da suka samu karamar walittaka sannan akwai bayan Allah da suka samu wilayatul kubura babban walittaka wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda suka samu wilaya sugura su ne dukan man takhallaqa bi khulqin madahul qur'an wanda ya ainihin ɗabi'antu da ɗabi'ar da qur'ani ya siffanta yayi ba duk halin da qur'ani yayi ba kamar haƙuri gudun duniya yawan sallah ciyarwa da dukkan wani hali da qur'ani yayi ba idan ka zama ka siffantu da wannan halin to shikenan kai waliyi ne in ka zama mai haƙuri shikenan duk abin da ya faru za ka yi haƙuri kamar wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka yi kamar yadda shekul islam sahibul faida yake faɗa yace duk wanda ya masa abu to idan zai rama zai tunanin abu biyu idan na rama in ma dai na zama wato idan ya rama in ma dai ya zama ya kafurcewa Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ya zama ya yi zalunci aka ce masa ta yaya yace duk abin da ya faru da kai idan ka gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake yin komai al'abdu kalkalam bawa yana nan kamar alƙalami ne sai abin da aka yi alƙalami idan ka ɗora shi sai abin da ka rubuta da shi ba shi zai yi rubutu ba to idan mutum ya gane cewa bawa yana nan al'abdu kalkalam bawa kamar alƙalami ne duk abin da bawa ya masa sai ka tuna cewa fa ta Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ya hukunta wannan abun ba bawan shi yayi ba Allah ne yayi to idan Allah ne yayi kuma ka zo ka rama kan wannan bawa me kai kenan ka yadda Allah ne yayi amma ka rama kan wanda ba laifinsa ba ne ka yi zalunci ya ce na rama kansa na yi zalunci idan kuma na ce ba Allah ba ne ya yi shi ne ya yi idan na yi jayayyan Allah yana da iko akan komai Allah shi ne mai iko wato na kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala ce duk lokacin da wani yamin abu sai in yi haƙuri sai in tura da wannan abubuwa guda biyu idan mutum ya zama mai haƙuri zai samu wannan walitaka sannan idan mutum ya zama mai zuhudu gurin duniya ba za ka yadda duniya ta raba ka da Allah tabaraka wa ta'ala ba abun duniya ba za ka yadda ya shiga tsakaninka da Allah ba to shi ma ka zamanto waliyi idan ka rike sallah wannan sallah da ita ne mutum zai samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala almusalli yunadi rabbahu ita sallah ko da ƙarya ka yi ta sai ta amfane ka wani bawan Allah barawo ya fita da yana sata sai ji an biyo shi sai shiga masallaci yana shiga masallaci sai ji za a shigo masallacin sai ta da sallah sallah na ƙarya a sai da ya ji idan ta da sallah ya ci gaba da sallah wannan kuma da ya zo wurin sallah sai ya same shi yana sallah sai ya zauna yana jira idan da sallah shi kuma ya ta sallah ya ta sallah sallah ta ƙarya mutum yana jira da ya sallama sai wannan mutumin ya kama shi ya tafi da shi gidan sarki ya ce ai sarki ne ya aiko ni sarki dama ya kaddara zai ba da ƙyarsa aure amma ba zai bayar ba sai ga mutumin kirki wanda lokacin da mutane suke bacci yake cikin sallah to shi zan ba wa ƙyata sannan bayan na bashi zan bashi ainihin hakimin gari kaza za a yanka wani yanki a bashi sarauta to shikenan sarki sai ya sa a bincika masa a wannan lokaci ba za a samu yana sallah sai aka samu wannan mutumin yana cikin sallah shikenan sarki sai ya ce to na baka ƙyata sannan kuma na baka sarautan gari kaza to da sarki ya haɗa masa wannan abun shikenan ya ce to wallahi sallan ƙarya ta jawo min na samu auren ƙyar sarki sannan na samu sarauta to diga yau ba zan yi wasa zan ci gaba da sallah ta gaskiya tunda sallah wanda na yi ta da ƙarya ma ta sa na samu wannan alkhairi ina ga kuma inda sallah ta gaskiya nake yi nan kan zan samu sama da abin da sarki zai bani shine abin da sarkin sarakuna zai bayar shine Allah tabaraka ta'ala to saboda haka sallah da zakan ja mutum ya samu kusanci da Allah tabaraka ta'ala wal infaq da kuma ciyarwa yace kullu khulqin madaha alquran dukkan wani hali da qur'ani yayi ba to idan mutum man takallaka bi fa huwa waliyyun min awliyaillahi tabaraka wa ta'ala duk wanda ya dabi'antu da dabi'ar da qur'ani ta yi ba ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala saboda awliya Allah humul muttaqun waliyan Allah sune masu tsoron Allah wa ilayhi yashiru qawlu abi hanifa a wannan ne magana abi hanifa take ishara idza lam yakul lil ulama ulama wa awliya awliya Allah falaysa lillahi min waliyyin idan malamai ba zaman to waliyai ba to ai Allah bai da wani waliyi inda su suka san Allah su suke bautawa Allah tabaraka wa ta'ala idan ba su ne waliyai ba to Allah bai da waliyi kenan waɗannan su ne walittaka karamar walittaka akwai wilaya al-kubra babbar walittaka man arafa Allah tabaraka wa ta'ala ma'rifatan fawqa al-iman wa fawqa al-igan duk wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala sani na sama da imani sanin da ya wuce imani sanin da ya je matsayin isani sannan ya san Allah sanin da ya wuce yaqini wato ya wuce ainihin ainihin yaqini da dukkan nau'o'insa wato ya wuce sanin Allah da ainihin ilmul yaqini ya wuce ainihin ainihin yaqini ya ji haqqul yaqini ya wuce wannan to shikenan duk wanda ya san Allah irin wannan wato bal ma'rifatul mushahada wal iyan sanin Allah na mushahada wanda ya samu maqamul mushahada da muka ya gabata wato ya samu mushahada sannan ya samu muraqaba ya samu iyan iyan amma bil qalbi yana ganin ayoyin Allah yana ganin tajalliyatu na Allah da zuciyarsa yana ganin wa fi kulli shay'in lawatun tadullu ala annahu wahidun yana ganin kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu bai da tasiri sai zatin Allah tabaraka wa ta'ala ya kai wannan matsayi wa zalika fadlullahi yuti man yasha wannan kuma falalan Allah ne Allah yake ba wanda ya so a cikin bayinsa wa miftahu hadha kullan huwa taqwa amma shi ma fa wannan mabudinsa shine tsoron Allah idan mutum ya rike takwa zai samu wannan shi ma yace wa taqwa miftahu jami'il matsalibi lil abdi tsoron Allah maburin duk abin da bawa yake nema ne duk abin da bawa yake nema idan ya samu tsoron Allah to ya samu wannan abu kama yumli alaina alquran kamar yadda qur'ani ya bayyana mana ya mana kifta akan wannan fa in kana alabdu fa in kana alabda fa innal abda in kana dalibu ilmi fallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim idan ba ya zamanto yana neman ilimi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku Allah tabaraka wa ta'ala masanin dukkan komai ne kowane ilmi kake nema ilmin duniya ne ko ilmi na ainihin da ya shafi kaunu ne ko ilmin sanin Allah ne ka ji tsoron Allah tare kake karatu da mutum amma sai ya zamanto kai Allah ya fahimtar da ka abinda bai fahimta ba ko kuma shi ya karanta ma ya wuce bai gane ma mai karatu yake nufi ba kai kuma in ka rike tsoron Allah sai Allah ya fahimtar da kai wato ya zama ka fahimci wannan abun Allah ya kimtsa ma shi a ciki saboda tsoron Allah da yake shi a cikin a cikin zuciyarka au dalibul wilaya ko kuma mutum yana neman walittaka ne nan ma Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun wato su waliyan Allah sune wanda ba tsoro gare su ba bakin ciki sune wanda suka yi imani amma wa kanu yattaqun suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan ko mutum yana neman aljanna ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idda lil muttaqin an tana da aljanna ne ga masu tsoron Allah idan kuma mutum neman tsira yake yi najatu minan nar tsira daga wuta to nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ce summa nunajjil ladzina taqaw sai a tsirar da wanda suka ji tsoron Allah daga shiga wuta bayan Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah tabaraka wa ta'ala ce kowa daga cikin ku sai ya gangara ya bi cikin wuta wannan Allah ya riga ya hukunta lalle ne kowa sai ya bi wuta ya wuce wannan kuma hataman maqdiyan Allah ya riga ya hukunta ya wannan ya faru to daga baya sai Allah ya ce summa nunajjil ladzina taqaw sannan sai mu tsirar da wanda suka ji tsoron Allah su kan ba za su fara cikin wuta ba wato bin siradi kowa sai ya gangara ta wuta ya wuce akan siradi wani zai wuce kabar khadif kaman walqiya mai ke ci gani wannan bai hude da ya ji wannan wa in minkum illa wariduha sai ya ce yake gaya musulmi ai idan wannan ya tabbata gaskiya ne fa nanu wa antum muslimuna sawa kulluna fin nar ai mu da ku musulman duk mun zama daya duka muna wuta tunda qur'anin ku ya ce kowa sai ya biya gangara a cikin wuta sai malami ya ce masa to tunda ba kai ilimi ka sani ba amma dai a ƙara su karanta ayan mana baka ji Allah ya ce sun mana najjin lazina taqaw ba sannan Allah sai ya tsirar da wanda suka ji tsoron Allah nanu yanjina bi taqwa a taqwa wa antum tabquna fin nar ai mu Allah zai tsirar da mu da tsoron Allah ne saboda mu ne masu taqwa ko kuma za ku dawwama a cikin wannan wuta din saboda ba ku da taqwa a saboda haka fa arafa al-farqu a bainahuma sai wannan bayahude ya san bambancin da ke tsakanin wanda yake musulmi da yahu bayahude wato duk wanda yake neman najatu minan nari inna ma tunalu bittaqwa duk wanda yake neman ya samu tsira daga wuta ya sani tsira daga wuta yana samuwa ne da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala aw kana al-abdu lahu ada yakiduna lahu a yakidunahu ko kuma bawa ya zamanto yana da makiya suna shirya ma kaidi daban-daban makirci daban-daban to nan ma ka kiyaye Allah ka kiyaye tsoron Allah idan ka kiyaye tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an idan dai kuka yi haƙuri shari na farko ka samu haƙuri sannan ka ji tsoron Allah to kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba idan ko mutum ɗalibul uku ba mutum yana neman kyakkyawan ƙarshe za ka ji mutum yana addu'a Allah samu kyakkyawan ƙarshe Allah sa ƙarshen mu yayi kyau idan kana son ƙarshen ka yayi kyau nan ma ka nemi tsoron Allah saboda Allah tabaraka ta'ala ce wal aqibatu lil muttaqin tsoron wato ƙarshe mai kyau ta tabbata ga masu tsoron Allah idan ka kiyaye Allah shikenan sai ka samu wato kyakkyawan ƙarshe aw kana al abdu fi shada'id yuhibbul faraja minha ko kuma bawa yana cikin kunci na rayuwa abubuwa sun yi tsanani komai yayi tsada kana neman a samu budi a cikin wannan lamurmura to nan ma mutum ya ji tsoron Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man yattaqillah yaji Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba akan wannan aya man yattaqillah yaji Allahu makhraja wani ya gangar da wata kissa akan wannan aya wato ɗaya daga cikin magabata na gidan sabit ɗalibin ilimi ne an san kuma tun da har zuwa yanzu dai duk wanda ya ce zai nemi ilimi to yukabidul mashaqqat zai gogayya da abubuwa na kuncin rayuwa to ɗalibi ne na ilimi abin da zai ci sai ya gagare shi ba abin da zai ci wahala na yunwa saboda ainihin yadda rayuwar ɗalibai suke tun a wancan lokaci dan to sai ya fita bayan gari da ya fita bayan gari sai ya samu wani lambu sai ya samu apple guda biyu sai ya amfani da su bayan ya ci wannan apple guda biyu sai ya tuna cewa ya ci wannan abun haram ne ba tare da izinin mai lambun ba saboda haka Allah zai iya rusa dukkan ayyukansa saboda wannan haramun da ya ci ko kuma Allah ya dauki dukkan kyawawansa ya ba mai wannan lambu din sai ce ba zai tafi wannan wuri ba sai ya jira mai wannan lambun ya zo ya nemi yafiyarsa idan ya yafe masa fanima idan bai yafe masa ba ya nemi yadda zai yi biya shi sai jira sai ga mai lambun ya zo sai ce masa ina neman yafiya a gare ka gashi na ci abul guda biyu saboda haka ka yafe mini sai ce wallahi ba zan yafe maka ba sai mun tsaya da kai gaban Allah to wannan faɗan maganan sai mun tsaya gaban Allah sai ya tayar masa da hankali sai ya fara kuka wannan mai lambu ya wuni a gona yana ƙarasa ayyukan gona yana jiransa yana kuka da ya gama ayyuka sai zai tafi gida sai bishi yana magi yana roƙonsa akan ya yafe masa haka suka tafi har ya shiga gida shi kuma ya tsaya a kofar gida mai gidan nan ya shiga gida lokacin cin abinci ya kawo masa abinci ya ci amma bai ce ya yafe masa ba har ya kwana a kofar gidansa washi gari sallan asuba ya zo ya same shi ya kawo masa ruwa ya alwala suka tafi suka yi asuba tare ya shiga gida yana ta kuka shi kuma ya ce ya yafe shi kuma ya ce ba zai yafe ba daga ƙarshe da safe sai zai same shi ya ce zan yafe maka amma da sharaɗi ya ce ai kowane sharaɗi ne inda za a yafe mini ba za mu tsaya gaban Allah ba kan wannan haƙƙi naka na yadda ya ce menene sharaɗin ya ce sharaɗin shi ne ina da wata ƙya wannan ƙyar makauniya ce batta gani kurmiya ce batta ji bebiya ce batta magana sannan gurguwa ce batta tafiya kuturwa ce bata da yatsu sai ka yadda za ka aure ta idan ka yadda za ka aure ta in aura ma ita sannan ya sai maka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ni rayuwa na ni kadai ma ina ɗalibin ilimi abinda zan ce yana gagara na bare a ce an hada ka da mace ko mai normal aka hada ka an hada ka da aiki wanda ba su da wuri larura ce da ita kawai ya ishe ka billantana ko mai wannan larurori gaba daya yayi shiru sai tuna wannan ayan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب yace ai duk wanda ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita tsoron Allah ne yasa yanzu akan apple guda biyu na zo na kwana ina kuka ina neman a yafe mini tunda na ji tsoron Allah akan wannan lamari ma Allah zai sa min mafita yace amma fa ba da komai kana gani ba da saboda rashin abin da zan ci ne yasa na ci wannan abun saboda ko sadaki ba da shi sai baban yace zan biya sadaki yace wallahi ba da wurin zama ba inda zan ajiye ta sai mahaifin yace zan baka wurin zama saboda haka ka zo ranar alhamis za a daura aure shikenan ran alhamis kawai sai ya taho yana gani abin kamar mafarki ne kamar kuma aurensa za a daura ya samu mutane sun taru a kofar gidan mahaifiyarta aka da mahaifinta aka daura aure da aka daura aure sai baban ya kama hannunsa ya ce zo mu je da suka je sai ya ajiye shi a falo da ya ajiye shi a falo sai dai turo masa matarsa Da ta shigo to mutum ne da yake karatu yake lizintan karatun siffofin matan horul ini sai ringa haka da idonsa yana kallo wannan kan irin matan da nake karanta a horul ini ne ko kuma wasu daban ne ah abin sai ba shi mamaki sai ji sallama ya ji murya mai zaƙi da bai taɓa jin murya mai daɗi irin ta ba amincin Allah tabbata a gare ka ya mijina ah mamaki ya kama shi sai ka tambayanta ya aka yi haka ya yanda aka yi kenan ai ya ce ga abin da mahaifinki ya gaya mini ga kuma abin da nake gani ina ganin akasin abin da ya gaya mini yana taɓa idonsa kan bacci yake ne ko kuma a idonsa biyu ne ta ce masa amma bacci bane idon ka biyu ya ce na tashi a gidan nan tunda nake ban taɓa fita daga gidan mahaifina ba a cikin gidan nan tashi har na da ke alkur'ani mai girma a cikin wannan gidan ban taɓa ganin wani namiji wanda ba muharrami na ba in ba mahaifina ko yayuna ba ido na bai taɓa ganin wani namiji ba shi yasa mahaifina ya ce ma ni makauniya ce wato ido na ya makance ga barin dukkan ganin dukkan haramun sannan kunne na bai taɓa jin muryan wani namiji ba saboda haka yace ma ita kurmiya ce baki na bai taɓa magana da wani ba wanda ba muharrami na ba shi yasa yace ma ni bebiya ce kafafuwa na ba su taɓa takawa zuwa wani wuri shi yasa yace ma gurguwa hannaye na ba su taɓa taɓa haramun ba shi yasa yace ma kuturwa ce da na haddace qur'ani a gidan nan ban taɓa fita ba ban san komai ba sai ilimin addini sai karatu to a kullum mahaifina yana addu'a Allah ya bani miji na gari kullum addu'ansa Allah ya bani miji na gari to ya kasa samun waye ne miji na gari a wannan zamani sai ga kai wanda akan apul guda biyu ka kwana kana kuka kana neman a yafe maka lokacin da ka ci apul din nan ba wanda ya ganka amma ka nemi mai lambun ya yafe maka ya tabbatar da wanda yake neman a yafe masa akan apul guda biyu idan ya bashi amana ya ba zai ci amana ba zai kiyaye wannan amana ya tabbatar kai mai tsoron Allah ne shi yasa ya baka ni sannan mahaifin bayan ya bashi ya bashi ya bashi ita ya bashi gidan zama ya bashi dukiya mai yawa saboda shi mai tsoron Allah ne to da aka da wannan bawan Allah mai tsoron Allah da wannan baiwar Allah ita ma mai tsoron Allah mai ilimi da imani sai Allah ya ba su babban da wanda ya zama har duniya tashi suna yanayin ana alfahari da shi ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman masaba iyayensa ne haka ya faru sai ya zamanto wato saboda tsoron Allah an samu wato an samu nabatan hasanan an samu tsiro mai kyau to saboda haka idan mutum yana neman ainihin mafita a cikin lamura ya kiyaye Allah ya kiyaye tsoron Allah sannan shehu yace ai wa man arada taysirul umur kama aranna jami'an duk wanda yake so lamarin yayi sauki abubuwa ya samu sauki kamar yace kamar yadda dukan mu yanzu muna so a samu sauki abubuwa sun yi tsanani shehu yace duka muna neman sauki to mu ma duka muna neman sauki yace da duk wanda yake neman sauki nan ma ya ji tsoron Allah saboda Allah tabaraka wata'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai samu sauki a cikin lamarinsa sannan duk wanda yake son bushra fi dunya wal akhirah wanda yake son albishira duniya da lahira nan ma kiyaye Allah ya ji tsoron Allah saboda Allah ya ce lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishira duniya da lahira sannan man arada muhabbatallah duk wanda yake son soyayyar Allah Allah ya so shi nan ma ya ji tsoron Allah saboda Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah duk kuma wanda yake son girma a wurin Allah karam girman Allah Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a wurin Allah wanda yafi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan shehu yace dukkan abin da bawa yake nema tsoron Allah mai fitahu madaliba na jami'an shine mabudin wato duk abin da bayi suke nema abin da bayi suke nema duk sun kiyaye tsoron Allah to su ne za su samu wannan to saboda haka bayin Allah waliyan nan tsoron Allah suke yi da shi saboda suna sun min abna'in nasi mutane ne daga cikin yayan mutane ijtami'u fillahi sun taru ne saboda Allah sun taru a cikin Allah laysal arhamu jama'atuhum ba dangantaka bane ba mitin bane na family ya hada su ba zumunci bane ya hada su wala amwalun yataqasamunaha ba dukiya bane za su raba ya hada su bal ijtama'u fi zatillahi sun hadu ne cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala itajalasuna fillahi suna zama ne a cikin Allah wa tazawaruna fillahi suna ziyartar junan su ne saboda Allah cikin lamarin Allah wa yatabazaluna fillahi suna kyauta suna bada hadiya ne saboda Allah waɗannan mutane humul ladzina lahum amnu inda inda inda ma yahzanun nas su ne suke cikin aminci lokacin da mutane suke ainihin cikin bakin ciki almutahabbuna fillahi su ne wanda suke soyayya cikin Allah tabaraka ta'ala almutahabbuna fillahi yunsabu lahum manabir min nurin wato wayannan da suke soyayya saboda Allah Allah zai kafa musu mimbari na haske wa yatazalluna ta zillil arshi za su shiga inuwan arshi ran tashin kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum guda bakwai Allah zai sa cikin inuwan arshi ran da babu wata inuwa sai wannan inuwa na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saurayi ta cikin ibadan Allah da wanda suke soyayya cikin zatin Allah da mutan mutumin da zuciyarsa na rataye da masallaci idan ya fita tunaninsa masallaci idan na ina ka fito masallaci ina da ka dawo masallaci da mutumin da mace abokiyar nasaba da kyawu da dangantaka ta neme shi da ainihin yace yana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da mutumin da ya tuna Allah shi kadai idanun suka zub da hawaye saboda tsoron Allah da mutumin da ya bada sadaka ya ɓoye sadakan saboda ikhlasi har hagunsa bai san abin da dama ta bayar ba yace waɗannan mutane guda bakwai suna cikin inuwan al'arshi ran da babu wata inuwa sai inuwan sai wannan inuwa saboda haka shehu yace wanda suka fi sauki a cikin wannan shine soyayya saboda Allah duk wannan halaye guda bakwai wanda ya fi sauki shine ku so junan kau saboda Allah sannan kuma almar'u ma mana habba mutum yana tayar da wanda yake so sannan an tama mana hababta kana tayar da wanda kake so a cikin aljanna saboda haka auliya Allah dai su bi kabilatin waliyan Allah ba kabila bane ka ce kabilunku dukan waliyai ne a'a ba kabila bane ba wata kabila za a ce kabilanci a'a ba kabila bane wala jinsin ba dangi bane bi a ce dangin kaza dangin walittaka ne innama kullu man ahabba Allah wa ada'ahu yadkhulu fi hada ka sani duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah zai shiga gargashin wannan zai zamanto cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya ji tsoron Allah ya ainihin kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wannan wato Allah tabaraka wa ta'ala ce la tabdila li kalimatillah ba canji akan kalmar Allah ai ba ba sabani Allah ba zai canja ba zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ainihin annabta madatin nubuwa annabta ta wuce wala yabqa ilal mubashirat ba abun da ya saura sai bishara wato sai walittaka ar-ru'ya saliha yaraha rajul salih nafsi aw tura lahu wato ru'ya mai kyau wanda bawa zai gani ko a gani masa wannan shine walittaka da ta saura ana samun ta ne kuma da tsoron Allah da kokari a cikin aikata ayyuka na gargare idan mutum ya yi kokari sai ya samu wannan yace zai samu wannan ya samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya gafarta mana ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya sanya mu cikin bayan Allah da ya zaba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara shi mu lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin